yan uwa ta kai ce abin da na so in yi bayani ga yan uwa a game da wannan rana yau muna rana ta farko ta wata ta wata Muharram rana wadda ita ce shekara ta hijira ta musulunci wanda yan uwa irin wannan lokaci in ya zo lokaci ne na nutsuwa ba kwaramniya ba mutum ya zamana shi kadai ya diba abin da ya baya in na kware ne ka yi ƙoƙarin ci gaba da shi in lala ne ka yi ƙoƙarin kauce mishi kuma ka tsaya ka diba mahimmancin lokaci yan uwa cewa lokaci lalle ce shekara ta ƙare amma cikin kwanakinmu ne yan uwa wani yanki mai yawa kwana ɗari da wani abu da hamsin da wani abu suka ƙare yan uwa irin wannan lokaci ne na tunani na sanin mahimmancin kimar lokaci wani ‘yan waɗanda za ka san mahimmancin lokaci sai idan ka zamna ka diba wani naka misali barawar haka abokinka ne dan uwanka ne tare kuke rayuwa ku ci ku sha ku komi tare yau baya nan in zan kaddara muhimmancin lokaci yau misali inda zaka je makwantan garinku da masu kuɗi da talakawa da masu iko yau inda zaka ce zaka ba wani duk abin da ya mallaka gaba ɗaya duniya ya ya bada za a bashi taimakon ɗaya ya hoto duniya ya kalmar la ilaha illallah da ya bada amma ya huce ya ƙare musu to kai tunda Allah ya raya ka har yanzu kana cikin rayuwa abin da yake gare ga mai hankali ka yi ƙoƙarin ribatar abin da ya ma saura baya ka yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala ka yi ƙoƙarin gyaran abin da ya huce in na ƙari ne ka ƙara da yakan yi yanwa baɗo haka baka nan ko ba ma nan yan kun yi imanin da barawar haka wani ne a wurin ko iya baɗo haka mun wasu ne ba mun ba wani abin ka'ida ce ta rayuwa haka yanwa haka rayuwa take ta zo ta huce yadda da wata ra'a haka wallahi wata yan yan shekaru kaga zo nan ko babu shi ko babu shi an koma ga Allah subhanahu wataala da haka yan uwa tunda hanya ce sananna kuma babu shakka a kanta ba a neman kai imani da mutuwa dan kowa ya san ita ya dade ta abinda ake nema ga mai hankali ya tsaya ya ma kanshi da sahi kahin a maka lissahi kama kanka lissahi ka yi kokarin ribatar yan rayuwa ce yan guntuwa yan uwa rayuwar duniya rayuwa ce yan gajera amma za ma sakamakon rayuwa ta hal abadan abada kana rayuwa ce mai kima gaske mai tsada gaske ga wanda ya fahimci hakikanin rayuwa ta duniya muna fata yan uwa Allah taimake mu mu fahimci irin wannan rayuwa ta lokaci zuwa lokaci mu tsaya mai tunani mu aka mu raskona ta rayuwa ta gaba bayan ta baya ta huce muna fata Allah taimake mu haka yan uwa wannan shekara za ta hijira hijira me ka hijira yan uwa hijira wani abu ne mai girma a musulunci wanda baiwa musulmi ya mancarci har abada yan wannan addini ya zo musulmi a makka da manzan da sauran musulmi a makka ga manzan Allah ana cutar da su suna neman kawa addinin Allah suna neman yaƙi da gumaka da shirka iri-iri amma gallazawa cutarwa a kashewa ne a bawa na kashi abin ya kai gaya manzana ya ba sauran sahabbai da farko suka hijira habasha ko suka tai madina karshe dai Allah subhanahu wataala ya ba manzan shi umarnin tashi daga makka da garin shirka kuma ban gari mai girma amma an gama Allah da wani Allah ba shi umarnin maza maza kamar wannan gari bayan an kulle makici za a kashe shi cikin dare an kulle makicin za a gama gaba daya a gama dukkan kabilu a wuri guda a zo a mai bugu guda yana an kare shi kenan kun ba mu iya ramawa Allah ba shi labari ga abin da ka kulla amma komin kake yau cikin dare ka fita haka yau kana shine asalin hijira ya bar garin makka da dai yan wabin doguwa kisa ce doguwa karshe dai ya tafi madina in wannan hijira ce ake magana a yau hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya an shiga da biyu in abin kaman jiya kaman jiya in wani idan na baka labarin shekara dubu da rabi kai ma wata za a baka labarin ka tabbas wannan wani an yi abin kwarai ne ake ba labari wannan hijira ce bayan manzan ya koma ga Allah abubakar ya koma ga Allah lokacin umar bin khattab daula ta hawa da girma za ana neman ya za da mizami tarihi musan in muka aji musan wannan aikin shekara nawa ne da mizami tarihi shawara iri iri a doki na turawa na mujusawa na ina da karshe dai aka ba da shawarar ɗaukan hijira da suka ce a ɗauka daga maududi daga aihuwa shi suka ce a'a daga aiko shi aka ce a ƙarshe dai aka ba da shawara a ɗauki babban al'amari mai girma a rayuwar musulmi shine hijira daga makka zuwa madina aka ɗauki wannan lokaci da shawarar yarda umar usman ali kowa ya amince da sauran sahabbai aka rijal za mu ɗauki hijira daga makka zuwa madina shine horkon shekara ta musulunci to shi ma ba wannan wani wata za a ɗauka dan manzana ya isa madina a rabi'a awwal in ma sha biyu kaza shi da rabi'ul ya isa garin madina ya isa madina cikin watan rabi'ul a ɗauka rabi'ul su ce a ɗauka muharram ƙarshe dai aka ce a ɗauka muharram me yasa aka ɗauka muharram ganin shi ne asalin yin hijira zawal ansar baitul aqaba sun zo da tawaga kamar da cikin wannan kamar mace Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah ya ba labarin cewa muna Madina muka ga manzon Allah a Makka iya gudu iya boye iya buya ana gana zai mishi ce muna Madina cikin nutsuwa to wallahi wannan bai yiwu a saki shawara wannan shi sababin shawara ta ansar maza maza mu je Madina akai katarin shekara lokacin aikin haji suka yi shawara sama da mutum 70 suka tahi Makka a zahiri aikin hajji na cikin jahiliya amma sun je su manzon Allah shawara ya zo Madina su ɗauke shi kamar ɗan gida za su kare shi dukiya da komai za su kare shi haka dalilin ke daga nan ne a wannan wata na Muharram abin ya wakana suka zo garin garin Makka da sunan aikin hajji aka da abin abin dogo ne manzana an cikin dare aka yi magama lokaci kaza a akaba za mu gamu da kai mu tattauna cikin dare manzana ba abbas labari ga abin da nake shirin yi da ni da ansar abbas bai musulunta ba amma ganin mutum da naka mutum ke na shi cikin dare aka je da shi ga ga ansar matasa na ansar da yan litijawa kaɗan suka taso mun zo mu baka damar ka bar wannan gari naka da ake galla zama ana cutar da kai ka tafi madina za mu kare ka yadda muke kare iya mu da dukiyarmu a nan za a yi mubaya'a ɗaya cikin ansarta ku tsaya wannan wa za ku ɗauko na al'amari mai girma za ku ɗauki adawa da duniya gaba ɗaya wannan sa hannun ku ana mubaya rikici ne babba ku san da girma abin da za ku ɗauka ko ku dangana ku matsorata ne amma ba karamin aiki bane ba ku ba mu zana mubaya akan haka suka ce in ma me zai wakana za mu yi mubaya suka yi mubaya kai mubaya abbas ya dibi wani yara yace wannan dinar alam duk yara ne na san mutanen madina na san dattijan madina ina ga duk yara ne ka aje ko mun dan dan wana suka ce haba bas ta yaya zan bar shi karshe dai anan annabi ya mubaya da ansar a wannan lokaci na cikin aikin haji shine asalin dan ba na zuwan shi madina bayan dai abin da ya wakana ya maka wannan tarihi ne ake bada labari daga shi ne ke aka ɗaura ɗan ba ya ce kenan watan muharram shi aka ɗauka daga nan ne wannan hijira zawa yau ake shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu muka fara muna fata yan wa Allah taimake mu da tsayawa da diba rayuwarmu mu diba lokaci muhimmancin lokaci kuma musa muna fatar ba musan budu mun je ko mun je ba amma tun ta wuce yanzu mu yi kokarin gyaran abin da ya mana saura na lokaci Allah taimake mu yin aiki alkhairi السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن مقتضينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalin suna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. yi muna juma'a daya ga wata na muharram hijira shekarar 442 wanda ya dace da 21 ga wata na takwas shekarar 2020 Allah mana jagoranci yan uwa a irin wannan lokaci kamar muka sani gaba dai kenan a harkon wannan wata na muharram muna wata Allah subhanahu wa ta'ala taimake mu da gyara ayyukanmu na alkhairi Allah sa mu ƙara mara kyau kuma Allah sa mu bari wannan lokaci ne na tsayawa mutum ya diba rayuwar shi kuma ya ma Allah godiya da ya raya shi zuwa wannan lokaci wanda bara war haka da dama cikin yan uwa da su muka rayu muka ci muka sha a wannan rana mayo ba sa mu kuma ga muna raye wannan za mu hada godiya kan wannan wanda suka cika Allah ya ɗansu ya gafarta musu mu da muka saura Allah ya gafarta mu kurakuran kuma Allah samu cika da imani kenan wannan shine darasi an wa rayuwa abu ne kwarai mai tsadar gaske mai ribar gaske ga mai imani misali wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labarin wani bayanin wani mas'ala da wani mutum ne guda biyu ɗaya ya cika ya shahada ɗaya bayan shi da shekara guda mutu annabi yake bayanin wannan na baya zai yi wancan duk da shahada ce da matsayi suke mamaki ya haka ce buku ga wannan bawan Allah a wannan shekara azumi nawayi sallah nawayi aikin alheri nawayi tsawon shekara guda shekara guda ba karama bane amma dan dai kura bane da yawa ce kwarai abinta da yawa ne an wani lokaci abu ne mai tsada kasi kwarai mutum bai sanin tsada shi sai lokacin da ya diba wanda Allah ba cikawa wanda inda za a ba mutum shawara duk irin abin da ya tawa ma gwagwarmar ya halaka haram duk irin abin da ya mallaka gaba daya inda za ba shawara a maido ka duniya kai minti daya ya kalma daya ka shahada wanda zai bada abin kun babu damar yi ba shi damar yi kan za an baka dama ka yi dubu dubu no kai ta yi na ga baka kawo aka da wannan wannan ni'ima Allah taimake mu da ribatar rayuwar mu a darasi da ya gabata mun tsaya cikin suratul isra aya ta 63 kenan yau insha Allah ganin dan ya ina ganin ne za mu hukun hukun ayat 63 saboda darasin namu da zo daidai kahin nan akwai ganin yau mun yi juma'a cikin lokacin ruwa ganin wasu sun ka magana ya aka yi ba a yi ba gama sallah biyu ba a gamawa ne da juma'a da azor daga jawabi ana gamawa in ta kama ni amma abin da ya sa ban yi ba jam'in ganin na hutu hadari kamar ruwa da zabu kuma na zo an hada jajen akwai ruwa akwai ruwa kenan shi kan shi zama da kan hulba gaba ɗaya na ɗauki larabci an kuni ba san ba larabci gaba ɗaya kun na ka aya ɗaya aya biyu ta isa da mahiwa ba duk sun larabci da mahiwa kamar ni kun da yi ake kun an saba yan hulba kun saba ne aka yi dogon larabci ba wani dogon ƙa'ida wata dogon larabci ba kana ka ayoyi kun aya ka kun da san kun ka ta bayani da kai hausa kai larabci duk bayani ne ba kan Allah wajen Allah wace ba zai masa bayani yanzu suke dole larabci na kamar ta doka ce da Allah ina ga akwai wannan masala an wa su bin baz majalisi ne na malaman su kudi akan wannan masala an kawo masa labarin India an samu matsala a wasu wurare ganin su a can dama irin su Bukhara ga su Imam Bukhari duk wani kashin gabas su ba san ma a kawo lauci a fasara a tarjama kurin malami zai hau mumbari ya yi bayani ya yi bayani a nufi kyau a zai a angoka kurin a kaya a yi bayani ba wani maganar larabci da ba laraba ne ba sai wasu yi ka cewa to ya za a yi hudu ba babu larabci wani abin ya kawo ban majalisi su a can da malaman da ba na masa ba akwai masu ganin gaba ɗaya ma har aya ka kata da wasu mutanen hudu ba ta yi kuma juma ta daidai haka ma ya dace gaba ɗaya ba wata aya to amma su shawararsu ta majalisar na na saudiya suka ce abinda zai kawo kwancin hankali abinda ya yi ayoyin ƙwar'ani a jero su da yadda suka zo hadisai a kawo su da suka zo kuma da ne yawa mutane bayani da hausarsu kaga haka an rike cin lokaci na dogon larabci wanda an gama tun ɗari da ba samu ɗaya ko biyu mai ji wani lokaci shi ma limamin karantawa ce yake larabcin na ce a fasara ne ka samu matsala sau da yawa kudin karanta suke kudin zai a karanta ne ta jama ka dai kudin kai bayani a ce abu da lalila matsala ce wani ma kufin kudu ba zai yi daga saudiya ko daga ina ko daga yami ya fasarar ta abin da ya sani kenan ka ku ɗauka wannan dogon larabci sai an yi shi da suke magana bai cikin ƙa'ida abin da yake magana kan babba ayin ƙwa'an da sunna domin da balarabe ya magana da bahaushe ya magana da bagwari ya magana ingilishi ya magana isra'ilanci duk magana inda ba ta lauta magana ce duk magana inda ba ta lauta kusurin da magana wannan yan wake kawo su yan wasu ga matsalar an tabi iyaye wa sallah ko ta ɓaci in kai addu'a da hausar ka a sallah wani mace ta ɓaci don kaɓa to yanzu ba tambaya waye ce ta ɓaci shi Allah ba mu dan annabi ya bayani wuraren addu'o'i a sallar sujada yaka ce mutum kai ita da shi da shi balarabe in yi magana a sallah ta wajibu a cikin da shi balarabe kenan shi yi magana a sallah yanda balarabe zai yi magana in dai ba ta Allah da ta Allah bace yi magana a sallah ta baci kai ma ba haushi kai ma ba gwari ya ta baci da haka kenan lokacin da kake addu'a ba sunan ta magana ba sunan ta ibada ka gane da balarabe da mahaushi da bagwari in zai addu'a sunan sa ibada ba kiranta yayi yayi hirba a cikin ta baci ta wannan mugu fi inda suke bata mutane addini a ce wani kai halaka addu'a dan kai ba balarabe bane ba su sha lallai ba ne ala shi lallai ba ne kuma lallai ne Allah ubangiji kowa ne kuma kowa bawa ne ga Allah iya bukata ga Allah Allah duk kowa bukata shi abinda ake magana ganin larabci harshe ne mai daraja dan shi ne da harshen qur'ani da annabi shugaban annabawa shi ne malamai suke makwata suke cewa idan ka iya larabci kuma da shi ne magana kai da larabci shi yake amma ba magabaci da ce ko abu hanifa ko maliki ko shafi kamar bin hanbal babu wanda ya ce ba addu'a da hausarka babu amma na magana idan baka iyawa suka ce ka yi in baka in ka aila wuce ka aila wuce shi yayi amma ha ce wa babu sallah sallah kallah yadda lau ta yawa ta ita ma hudu ba haka ne a takaice kurin awamu idan ake wa'azi a jihun guwa a yi wa'azi a yi wa'azi shine zai iya ja ayoyin qur'ani da sunna a yi bayani da hausa kuna ci zakuna daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma da farko abin kayan abin yawa haka muke hudu hudu tanda nan shekara talatin talatin baya haka bai kuma matsala komi kada aka yawa ko abu irin iri a ciki kowa ya gada ya shi sai ka kowa da ra'ayi ne a ta da giwa ba wani matsala komi daidai ne a yi jawo a ji hadisi a yi bayani ko a gane kenan shi yasa yau kenan ban yi ba larabci na yi aya ta ɗaya bi maka ɗaya kenan ganin na zo na gaugauta hudu ba da sallah dan a yi awatsi ina gudun domin ina tausaya ma yan waje don wani ina tsammanin kayan sallama ruwa zai zubu da wani shi sababin da suka yi nan ban yi ba jami'in sallah ba don ba'i ba ana iya yi eh ana yi amma ba kuma mu gane nan gyara wasu na ɗaukar jami'in sallah kamar ta sunna ce ta kasaro ka'ida in ba'i ba an yi laifi idan aka tambaye ka annan suka sallama sau da jami'in sallah saboda ruwa bakawa bai da maka manzo Allah ya jami dalilin ruwa ya jami kaza ba da dama amma me ya madogara ta masu ce ayi annabi sallallahu alaihi ya gama salloli a zuwa asar gaba da ishan lokaci ibnu abbas ya annabi ya ka dai doki kunci ke din da samu matsala ruwa iya ciki da dole mun ta zo an da gama sallah kan wata da ruwa shine kawai magana annabi ruwa ne akai kaje da ruwan da akai a wace ga lokacin da aka yi to ba zai sauka mun ba kamar wani laifi ne amma aka tuma limamin dan bai ba jami'in sallah a'a bukata ce in ta kama yi kun ba bane amma cewa dan bai ba na yakan jami'in sallah ta bulaguro wani lokaci jami'in wani lokaci kuma ya kuce a lokacin da haka ga cikin fatalibin ta ne cikin mas'ala mutane suna gama bambancin suna gama kasar da jami'i jami'i ce bukata ce ana iya yi ana iya kin yi ko da sababi idan kan mu dauka abu ne na kaida har ma amina kamar sallah kun da mana kun kun jami'i zai kamar kaida ce har wasu yan uwa na je wani wuri na fita wani wuri da ranar ilimi ba mu hadin ko dai a sama an yi ruwa ya watsa wani mata dan gudu wai aka jami'in sallah ko me yasa wai an ce za ka wahalar wani cabi su kuma suka mutan cabi ma wani maki suna cewa da dare ne gudun kakka fara ruwa to kai ba malike ba gaba wannan sunna kurin haka na kurin babu hadin ko Allah Allah babu ko da wasa sama babu hadin ko daya ko kurin hujja su wai wai akwai kwarma da dan gudu kuma ba su kwarma da wai kun da ne haka wannan shi ta kawo zama su kiyama ba da ita suna kama masa dinga wannan kuskure suka sa suka ma'i makamar laifi ne a ko na shi a baka ya kan dalili shine fikin salaf kai komi da dalili da magabata suke kai rusu magabata suna jami'in sallah da dalili ruwan ne ake tsammani iya sabkowa ne zai sabko ba samu matsala sai mu gama muna dama mu amma haka ba dalilin komi gaskiya matsala ce Allah ta muke mu amin jalalma bismillah
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز واستفزز واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وانت أبي بايا labari da Allah subhanahu wata'ala ya bamu na lokacin da ya yi umarni ga mala'iku a ciki iblis na cikinsu na su yi sujada ga adam kuma suka bi umarnin Allah su mala'iku shi iblis ya kiya ya kawo wani hamzarin banza iya ga shi ya za a yi sujada ga laka ga tabo wannan abin ya sa ce ba zai ba ƙarshe dai Allah ya la'ance shi dalilin wannan la'anta ta tsinuwa da aka mishi ya doki alkawali ga Allah subhanahu wata'ala cewa wannan bawan Allah ya Allah wannan bawa naka da ka hihita a kaina ka karrama shi a kaina to ni kuma doki alkawali in hakka mun jinkiri zuwa tashin kiyama ni kuma zan tumbuke zan halakar da al'ummar zuriyar shi illa ɗan kaɗan wanda zan tsira haka yi alkawali to wannan abu da yayi shine Allah subhanahu wata'ala yace izhab qala izhab tayi kenan da wannan abin da ya tambaya da alƙawarin da yayi Allah bai tarfi baiwa ba na halaka da adam yace amma alƙawarin da Allah ya dauka faman tabi'aka min duk wanda ya bi ka a cikin wannan iya ko zuriya ta wannan bawa na adam fa inna jahannama jaza'ukum jaza'un mafura jahannama ce sakamako kuma sakamako da Allah ya rufe sai ya cika cikakken sakamako Allah zai cika jahannama da dukai da duk wanda ya bika haka Allah ya faɗa yanzu kuma Allah ba shi damar hanyoyi da zai iya bi kuma mu an gaya mana hanyoyi ya mai hankali me Allah ce wastafaziz man istata'ata minhu ka huzgo ko ka rinjayi yaram da duk wanda ka samu iko a cikin su da sautin da sauti da magana imma kai tsaye imma ta wasuwasi ta 'ya'yan shaidan masu kira zuwa ga halaka masu kira zuwa ga hanyar banza duk ga sunan yau misalin kafa talabijin kafa rediyo kayan kaji tasha ɗaya ta alheri kaji ɗari ta banza ɗari ya kaji kaji ɗaya ta alheri yake ta kama hana ta tasha wani wani wani kanar wata wani wani wani satelit mai tasha ce ɗari bakwai wanda za ta samu biyu uku ta addini duk hanyoyin nan ko na ɓatarwa ai dai su karara kenan hanyar masu kira na sautaka masu kira zuwa ga hanyar banza zuwa ga ɓata cin sautaka da abin da shi da ɗaya yan shi duk mabaci duk mabarnaci halakake yan shi ne za cikin tawagar shi wa ajalib alaihim bi khailik wa rajlik kuma ka janyo su ka huska ka musu tsakamakon ka musu kira ta hanyar ɗan mana mahaya ne ɗan dawakai ne a ɗan ƙawa ne kenan ta kowace hanya an ba shi dama masu yawo abin hawa da ɗan ƙafa duk rundunar shi su neman janyo mai kiliyan su ja mashi jama'a ɗan zama a gidan wuta wa shaharikun fil amwal kuma ka yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu kudi da ruwa rashawa algushu da mara kasin da hanyoyin jewa na a ci haram mutane ban labarin cewa mutane zamani zai zo kamar muna ci a yau zamani zai zo ya ta na zamanin labarin mai mayakan zai zamani zai ɗan adam ba ruwan mutane mai halakan haram zamanin zai zo a wannan al'umma ba ruwan mutane ma kace halaka ma ya kamar kawar ba kawai ne ma kace magana halaka kurin dukiya ko akwai tara a kowane hali kurin mutane ne su tara wannan iya daga cikin hanyoyin da shi ɗin kiran ya adam tara dukiya ta haram kuma abin abin abin ya ma mai ma cewa wani ma zai ce maka ma na ta halaka ba mun ga akwai halaka kullum halaka shirme ne iya daga cikin hudubar shi ɗan ka ce ma yau an ka ce ma halaka na ta halaka akwai ta yana samun halak haka ko haram ko da abu ko ne baka nema bane babu ce babu babu ce baka wallahi a duniya babu halak kai ya ce ki ko ya cikin wacin hudu bashe nan ako halak ako haram Allah wani ko ne ka nema wannan halak a wajen Allah shine kuran to kenan kai musta kai tare da cikin dukiyoyi kenan ta neman ta tara dukiya ta haram shine tarayya cikin dukiya yace fil amwal wal aulad haka cikin iya dukiya da iya rika wa iya lalatattu su tara ma hankali su tara ma gari hankali ɗan duniya kura a sun zai shi kura ya butulci ma kowa ga sunan dai ana kallo wani sai kalima kuri sama tsoron suke amma Allah na wuce akwai na tsoron sa wasu akwai sa ne gugan gasta amma da aka tsaga yana gari sun gagara ma kowa to shi ne cewa hanyar kenan ta ɗiyan banza da ratattun ɗiya za su tashi dukkanin kowa to shi ne annabi ya karanta da al'umma bukhari sun sai muslim haka cikin sai bukhari maza zai ke cewa wata cewa bayan akwai tarbiyya amma musulunci kahin ka a yaran ma annabi ya karanta da mu da hanyoyin kariyar makircin shidani sun sai bukhari haka muslim maza zai ke cewa wanda Allah ya sa za shi wajen iyalan shi a lokacin zuwa iyalai ka ajiye hankalin kai sunna anan ma kaka sa sha'awa a gaba kuran a dabba eh kamar dabba kun sha'awa kake a danka a nan ma akwai sunna kun zata maka amfani da maka tamar na bayan ka amfani yace duk wanda zai wajen iyalan shi sai yace bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana manzala ce inda Allah zai kaddara samun da a wannan saduwa shaytani bai iya cutar da shi har abada wannan ruwa abu kaza tun sai musulmi kaga tun ka hannun ya zo ka nemi kariya a wajen Allah ya kare shi ba ya zo ba ya gagare ka wannan shi ne hanyoyi da shi ɗan ke bi wajen halakar da ɗiyan adam ta dukiya da ɗiya ya ce wa iduhun wa ma yadda mashitan illa gurura kuma ka yi ta musu alƙawarin rubu ka daga duniya haka duniya ko ka more ko kana kana da tanka sanar da shekara ma sanar da shekara kana daga baka tuba sanar da shekara ka yi kurciya daga baka tuba shi wajen ɗin ka tsohon banza yaron banza ne jin da gaban maza ba gaba a yaron banza ba gaba tun farko da shi akwai wani mai mutum shaidan cikin cikin matasa ka ci ana kurciya da sauranta ana samun wani bawan Allah da ya kurciya mu gaba ya tuba akan samu haka nan amma da yawa dan ga tsohon tsohon banza yaron banza ne daga yaron zai tashi ya kurci ne huce kuma yawa ta haka bane kenan hudu ba shaidan ce kaka yarda da cewa ai ka tuba cewa zan tuba zan tuba hadari ne ya ce hudu ba shaidan ya sa maka tasawuf tasawuf zan yi zan yi kana nan kwaram nawa kai suka mutu da janaba ta zina nawa a nan maka da ba nawa bai bi wani kanti na janaban ma nawa a gidan karuwa kuma su gidan karuwa wallahi wani kwanaki abu kuma na san abin cewa ya yi kewaye ya yi je ya yi aikin banza iya tare da ita wubai wajen wajen mutu ta sa ihu matan aka huto gashi a yadda a likita an yi ida an sa kan jiwa samu kuma ba ku na samu ai ba san azumin ka azumin ka haka nan hudu shi dan ce ka rika magana cewa ai zan tuba in ga akwai tuba lalle akwai tuba ko me aka tuba amma wa gama lokacin mutoka na kenan shi dan ka sanya mutane tasawuf zan yi zan yi kokarin ka gano kudan ka ka gyara kudin shi ne magana eh shine kudin yace kenan ka musu alƙawari na rudu in duke ce hana kakkashe kai maka son ka tara kai maka na iya kana wani ya sama tunani kakkashe kakka bada kai maka yi amunka ya hana ka aikin alheri ya sa ka tura ka aikin manna haka shi ɗaya ke to ido ya ce ma idoci illa gurura shi dan ba abin da kiwon abuwa ma idoci dan illa gurura ba abin da shi dan kiwon ba yake yan adam sai alƙawalin rudu ya tura fanka kuran gururin da ko rudu ne kuran da haka ya Allah ci inna ibadi inna ibadi لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
إن عبادي وأنا على باينا كان باي وأن الله يزابا sai musu kariya daga shirin shiɗani Allah sama alayansu kenan duk bala'in shi akwai zai bari duk bandin da zai yi akwai wanda Allah kare kun baƙe musu komi kenan bayan da Allah ya kare laisa laka alaihim sultan ba ka da dama wani ƙarfin batar da su lalle zai banna amma Allah ya hana shi bata ko bata kowa zai bada wanda ya bada bakin raban shi kuma kafa da rabbika wakila Allah shine wakilin kowa kai ka kai ka barun tabbas Allah ci gaba
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر ubangijinku da ake kira ku kaɗaita da ibada shine ke tahiyarinku da jirgin ruwa a cikin teku ƙudurin shi ce ta sa jirgin ruwa ke tahiya bai nutse ba zan ɗan ƙarawa gajewa ya faɗa illa shi da adam ka eh akwai wani sekire da ya sa aje kaza aje kaza kuma imani wannan Allah ya sa da sekiren da abun bai nutsewa haka Allah ya shirya yake jirgin ruwa bai nutsewa kuma yake tahiya da tabtagu min fadalihi Allah ya wannan tsari na jirgin ruwa kai nutse dan ku nemi fadala ta Allah yan wajen ci gaba da dan adam har a yau babu hanya ta isar da sako da ni'ima ta Allah ga bayan Allah irin ta hanyar jirgin ruwa duniya da mota ta ɗauka talama ta ɗauka jirgi ɗauka ba su kai ba ɗaya cikin goma abinda ba toki ɗauka in ya kayan ajiye ne musu ta ɗaukowa su kamu ba bakin gaba in wa hikimar Allah idan ka dibi hikimar isar da ni'ima ta Allah yau idan ka dibi duniya bale ire-iren wani wanda ya an kawo kullum wasu matar da yamunci kun ya kawo ya gyara mace kullum yanci ne inda a ce yau misali za a ce wannan ni'ima babu ita yau gidan gidan yau da asa kasa mutum ɗari a nan sai ya ci abincin china ko na india kwakwa duk mai yawan ya kaci kashi aka yi daga kilo dubu na a batu aka ɗauko aka bakin gaba ta lamta ɗauko sai ɗauko kayan da talar dubu za ta ɗauko da ta ƙare ba shi ɗaya da kayan aji a gaba kamar a da maganin ake yi hikimar Allah kenan yau za a yi oda daga indiya daga china kilo dubu na nawa amma wata ɗaya wata biyu ta zo da magana Allah ne hikimar to wani ya ce ni'ima ce hanyoyin samun fadalar Allah ce kenan teku Allah ya da wannan tsari da ya halittun shi ko muku ba hanyoyin isar da ni'ima ta Allah ku samu fadala ta Allah tabtakum min fadalihi don ku nemi fadala na daga cikin fadala ta Allah innahu kana bikum rahima Allah game da ku bayi Allah mai tausaya muku ne kuma ba jin hankali to wannan ubangijin za a ta wurin kai wani ubangijin zai faɗi a ce ba a yi wannan zai ce a yi a ce bai iya ba shi na ɗan danawa wannan ubangijin ku lalle ubangijin ku mahalicin ku dama shi ne mahalicin ku a ce rabbukum mahalici mai iko mai kuma akan ku amma duk da haka rahiman ne iya mai tausaya muku bayi ya kamata mu san irin yadda Allah yake tausaya mana Allah taimake mu
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labarin da alaka shi da matsayin shi game da mu bayi wa idza masakum dhurru fil bahr dalla man tad'una illa ilayhi idan wani abu da matsala ya same ku a cikin teku tangal tangal barayi iska ta kado jirgi na neman dutsewa duk wani wanda kuke kira ba Allah ba babu shi kun bace kun ne ma ya Allah wayo Allah zai wayo Allah shi ne ta shegantakar mutane za ga yawan misali mutum iya kiran shehu wayo shehu iya kaza kaza kana kutuban kuna ta gadama da shi ta gashi ga wannan nigiri wayo Allah wayo Allah inda za ka ce mishi ka je ganin shi ka ce shehu ya koro soki wallahi hamurin na kan shi ne wani hamu da mun gariyawa ya san izgi shi kake mishi shehu bai iyawa sai ta Allah ko suke ce wani Allah ya amin ya san sai Allah duk shiga da kashi kenan lokacin wacce na cikin halin wacce ka cikin Allah ba duk wani abu sai ya bace ya Allah kura illa iya amma halin mutum za a shiga matsala problem a koma wayo Allah a koma ga Allah falamma najakum ilal bar lokacin da Allah ya tsiratar da ku daga wannan hadarin teku kuka koma saman doron ƙasa a'arattu sai ku bujire ku bujire mu Allah da kun koma gare shi kadai yanzu kun koma ta kuma yanzu sai a koma gidan je kiran wani Allah Allah ya ce wa kana insanu kafura halin mutum ke ce mutum butuli ne shine kafura butulci ne iyaka butulci akwai balaga kwarin adam mai yawan butulci ne kai da ka san ba me sai shi ka shi bude da kafa kuma ka samu haka wani koma wancan mazan wanda ka bari wannan shi ne aka ce abin da ya tabbai sa dalilin musulmi da wani kanta labarin ikirma da bada ikirma da ikirma bin abi jahal ikirma iya cikin wanda suka annabi ya bada wani tarkin su ko an ga zuwa da gansa bayan ya buɗe maka annabi ya wa mutanen maka afuwa gaba daya amma ya ware wasu daga ciki akwai ikirma wanda ya ce ko an gansu a yana a jikin ka'aba a hudu su a kashe su ko a jikin ka'aba a gansu ka'abar su suna cikin wa mutunci ɓanna ikirma ya cikin irin wannan sai ya tsere ya bar garin maka ya ta ya shiga jirgin ruwa zai tsere ma yawa nisa kuta ba da maka yake sai Allah jarabe shi a cikin jirgin ruwa jirgin ruwa iya tangal tangal zai limi su yan maka ne an mara kin latar oza sai su masu aikin jirgin suka san me yake teku suka ce kai kai ana ba kiran kowa sai Allah ba kaka shafi jirba ba kiran kowa na ya Allah ba kiran kowa ya Allah ba kiran kowa aka shiga wani halin su ake suke nan sai shi da matsala wani matsala wani abu bai magana ko sai Allah kurum kiran wani abu bai magana shi to wannan abu ba shi tunani a'a yo in ya zamanto a irin wannan halin abun bauta dan wani wani daban bai tsira kani ba ya halin to me wani shi ma kai kuma kai bai da faida ma in har a halin matsala irin wannan bai ma amfani ba ko to bai faɗe shi ba a nan ya ma kanci alƙawarin tsakanin shi Allah in kuwa har na wutar da cikin wannan matsala la zan koma wa Muhammad ko sai da ya mai wa baya kuma abin da yake nan ya koma ya nemi amin iso amin afuwa a ce kuma ya komo karshe zama da shi ne iya cikin komanda ki musulmi kuma daga baya ya zama komanda ne musulmi kwarai daga baya Allah Allah ta goshi kenan haka halin mutum yake zai shiga matsala a koma ga Allah an samu lafiya a kuma gidan jiya Allah kiyaye kin hakan bai dace ba butulci nan kafura gidan butulcin zargi ne na jinsin kafuri zargi ne Allah ke maka ba wannan ni'ima kuma ka butulci shi ne rashin rashin godiya ga ni'ima me ce gaba
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل, فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
na'am na Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin dan adam musulmi ban zai shiga matsala in ya hota ya koma gidan ya koma ga Allah in ya hota ya koma gidan jiya Allah ya ce afa amintum an yakhsu bikum janibal bar shin ku da kuke wani ko Allah wannan butulci an ku shiga matsalar koma ga Allah an an huta an tsira a koma gidan jiya yace kun amince ne kuna da garanti an yakhsu bikum janibal bar kana za a teku ne cikin matsala ka koma ga Allah to ita kasar da ka hauta ka ce ko ta baban ka ce ko ku kasar Nijar ce da ku ta yi Nijar ko kasar ce yanci da sai mun duruwa ta ce ce to ita kasar da ka san ko kana da garanti ita Allah ba zai buga ba zai buga ta hade ka kana garantin Allah ba zai kifar da kai ba kasa ta hade ka duk ɗaya duk Allah ne yana tabbata kai ta Allah ka koma ga Allah ita ma ƙasar ta Allah ce tana iya buɗewa ta haɗe ka kamar ta haɗe wasu to kenan shin kana da garanti an yi kasar bikin jalibul bar ɓangaren na ƙasa wani ɓangare ya kisbe ya haɗe ku a yurusila alaikum hasiba ko ba daga sama Allah ya aiko da ruwan duwatsu ta kwaran gwatsa wannan kowane Allah na yi ba abin da Allah bai iya yi ya ce su malatar julakun wakila idan Allah ya muku wannan kin in Allah ya ga dama a ƙasan ya buɗe ta waɗa ko ya aka ku da wurin duwatsu sama daga sama ba wanda za ku samu wani wakili wanda zai kare muku wannan azaba ta Allah ko ya hudu ku ba ku da cewa ba ku da wani wakili ba Allah na ke na gaga shirme ne kuma Allah ya yi wannan butulci don a cikin ruwa ne duk ɗaya ne ko ina na Allah ne babu wani abu da wake waya da gaba da dama sama da gaba daya babu wani abu wanda baka cikin na Allah kurin shiga take mutunci kurin gara ku ta da rashin rashin hankali ana baka tsawai ala taurin kai babu wani abu daya wanda yake na wani ne ba na Allah ba damarka hagunjin ka gaba da baya sama da gaba daya kayan Allah ne yanda kake kayan Allah su ma na Allah ne abin da ya ga dama ke yi da su da kuna da dama iya hallaka ta kai baka da wuta ta kenan ku yi hankali ku hankali da ma Allah butulci ce bayan wannan nan an yi magana a ruwa kun mutu kasar iyayewa a kitafin ƙasar da wada iyayewa ruwan dutse daga sama na azaba ya ce am amintu an yi idakun fi tara ta nakwa shi ruwan da ka mutu ka zo kasar ke shagantaka a saman ƙasa shin ka amince wata ran ba za ka koma sama ruwan ba wata ran ba ka koma ba saman tekun wani da Allah mantuwa ke da ka koma ba ka koma ba tekun wani lokaci daban yadda a can ya maka ka koma ga Allah da kauto kai butulci ai ka wata ran ka koma ya kama kanka ce mishi yace bak tamanin am amintum an yu'idakum fi taratan ukhra shin kun amince zai maida ku cikin tekun taratan ukhra wani lokaci daban ba wancan mana hurku fa yursila alaykum qasfa min ar ya aiko muku iska mai mai fata fata da jirgin ruwa ta mai kata kata dan kun san hikimar Allah babu wani abu a saman teku ko saman kasa yake gagarar iska in Allah ya kota yanzu ke kata-kata da haka take a ruwan na san dai masu kalle kalle dai wannan labarin suka ta wani alta wani suka ta wani titanic ko titanic ko titanic wannan jirgin na tarihi titanic wanda makerin shi sun kare sai suka yi alfahari ga duniya suka ce wannan ɗahiri ta wannan ko Allah bai mai komi yadda wani kalmar bayan alfaharin an yi duk matakai da za a ɗauka na jirgin ruwa duba da za a ɗauka na kai nitsi an ɗauka komai a ƙare da yan shiga a yi da su a buɗe da su suka shiga tufannin mutane aka shiga a gwada ma Allah isa kun malaman ta tanin kowa duniya kowa san shi hatta ko labarin tarihi shi ya gwada ma duniya isa cewa ko Allah ya ce ba ya ƙara fadin cewa kai ko Allah dina komi ta yi wuri ko ba ita bi ba ta yi labari dubu kiyama kwaro Allah haba shi daga Allah ko yi ya bari kwaro Allah biyo shi ba tana bar mata abin zuwa ɗan zuwa biyu farkon buwaji tashin farko Allah gama kuma ya mugun da ba a ceton kowa ba a ceton kowa cikin ba wanda aka ceta cikin ba wanda aka ceta Allah ya rigai ba ba dama Allah shiga ta kawai Allah kudu mana shi mun kun tausaya mana kun tausaya Allah ne yace kenan kuna tsammanin ya maida ku cikin wannan teku wani lokaci daban fa yursila alaikum qasfa min ali ya aiko muku iska mai karhi fa yursila ya dirbi da ku a cikin jirgin bai ma kafartum dalilin butulcin ku doka kina wannan da komai a can da yanzu kina ku koma ya kama kullayi igraq mana a dirbi da kai a cikin ruwa ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا idan na muku haka kuka koma na fatar na dilmin da ku a cikin ruwa ba ku a samun wani wanda zai zo yabi bayan haƙƙin a wajen Allah ba akwai wala ka ko qabaha babu wanda zai zo ce ma Allah na saka masa kaza bala a wata kotun kotun iskanci kotun wata duniya kotun zalunci babu ba inda zaka an kare kenan ku hankali ko taba Allah shine kuma da taba Allah kur Allah Allah ya kamata mu tsoron shi mu girmama shi abin da yaso ke ku in yi ma wani abu ba mai rama eh Allah ci gaba
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
dan wa qur'ani ya bukata aji hankali da aya kaza me take ni ya na kaje ya maka kaza ga na kalba hankali me Allah yake cewa dan wa anan Allah ke tabbatar da cewa wala karramna bani adam tabbas mun girmama iyan adam Allah ya karrama ni adam ki tashin farko ki tashin mala'iku masu matsayin wannan aka ce sama adam sujada dan daraja da matsayi da Allah bashi kuma amma Allah iya magana da su ma iyan nashi bani adam Allah ce na karrama su haka ɗan uwa to aya malamai shi kace kai madaddin adam naki sabani ma shin da su da mala'iku wai wani a wannan abin da malamai da suke magana kan wannan aya wa amma a samu mutum don butulci don rashin tunani da ikanci wai da inkarin annaba mutum bane yo mutum mutum mai daraja aka ce maka da mutum mutum wa mutum abu ne mai daraja a kima wajen Allah kenan cewa annan mutum ne ba kaskanci ba ne ba daraja ce daraja ce kima ce ya ce wanda Allah ya karrama karrama Allah dan adam ne karrama su yi ba wani rashin hankali da tunani ka ci an annan mutum ne ga matsala ce ba shi kuma Allah ya tabbatar da haka kin kuma ga ga so da yawa suna rigima na wai dan da kuma su ahlus sunna ne so da yawa ka a shiga ahlus sunna ce ga wani bisa annabi sun ji annan mutum ne to ai shi Allah ce kul innama قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد hasbuka wannan ka dago su da kahaf karshen kahaf Allah ne ke magana kuma a magana wuta ya kul da cewa Allah iya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam annabin shi manzon shi kuma ya bashi umarni kun ka fadi innama an aku hasar innama ana busha kin babu wani mataki na biyu ce ni kin wannan kurin mutum ne kuma kalmar innama ka abu da aljani haka mala'ika haka dabba innama kurin ana basharu ya ce kuma Allah ya ce gaya mata yanzu kuma ya ƙara bayani mislukum don ya ji Allah ke ba kuma mutum kaman ku mutum ne ɗan adam kaman mu kaman ku mislukum Allah ya ce basharu mutane Allah ya ce gaya duniya illa an wa an san mai hankali ya san ana magana da masu hankali ana magana da masu hankali kalilin ma zakaru kaɗan masu hankali to wannan ana magana ta ɓangaren mutuntaka karcin yaro bambanci da kowa da ɓangaren halitta to su ne su kawo wannan magana wannan fasa da muke ya ce ai sun ce mutum ne kamar su alhali wannan magana ce ta allah ne ya hudu amma an kuma magana matsayi daraja wani muna bayani abu ne sananne ba a gama shi da kowa ba ma alu ba hatta annabawa manzanni shi ne kodin ko bayan da gabata sana bayan yan uwa cewa mutum ne wannan nasu qur'ani an ce ba haka ba da wa kake rigima Allah kake kare ta kowa amma mun kodi ba da ko aya ka bada riba da tarjaba horon sarki kowa ba haka Allah ya ce to amma mun san da matsayin wannan ana maganar mutuntaka masu inkarin Allah ba zai aiko da mutum ba ta ce mutum ne kamar mu amma bangaren kuma gama ku shauka wannan bayanai wurare da dama cewa a nan suna salama ba maganar mu ba da musamman tsaye mu ma annabawa manzannin Allah ce shi ne shugaban su tuna yana haka zai bayyana a hilin kiyama duk wannan annabawa ga Adam an nemi an shiga matsala problem abu ya yi zahi mutane sun sha wahala ya ta wahala so ake man kwasa matsayin shi a yi samun kwasa matsayin shi duniya gaba ɗaya za a ga kowa da ina za a a tankari baban adam ga wanda Allah ya da hannun shi adam kai da baban duniya gaba ɗaya ka rage ubangijinka baka halin da muke ciki ka rage ubangijinka ya mana ceto yawa kowa hisabi adam da ce kai dinin ce ta ciya iya gudun shi ya kume tsoron ce ma Allah wani tambaya bai iya zuwa ba ce ku sai zuwa ga nuhu gaba da zaɗin kuma a je ga annabi nuhu da sana ya baban duniya ba da kai kaza kaza kaza duk sau da bayani ni wace kai ai a yau Allah ya wani fushi wanda bai taɓa irin shi ba kuma zai ƙara fushi ba bayan shi ba wani ba ne shi ma ce sai ba zai iya ba ku je gaba gaba a zo ga Ibrahim shi ma uzurin shi Musa kowa uzuri Isa kowa uzuri zara ce ni ne kodin zan ce ana laha ana laha duk duniya an ba gaba ɗaya kowa ce ni yake da wani matsayi a yau ya ce zan je alƙashin al'arshin hajji yi sujada ga Allah ya ce zan yaba Allah da wasu kalmomi na yaban Allah ce wannan kalmomin har a yanzu bin san su ba sai kiyama ta tashi in ya wani sujada za a cusa mishi wannan kalmomi na yaban Allah ya kai ban Allah ya ce ba na yaban Allah ya ce ya Muhammad irfa asak ishfa tu shaffa ya Muhammad ka daga kanka ka nemi ceto ka nemi ceto a baka ceto ko zai nemi Allah ya ma kuma hisabi wannan ceton kowa ya ciki wani wace wancan mutum ne kawai kaman kaman kariya ce kariya ce kurum kariya ce lafin kariya ce kamar ka kamar ka shirya su kariya ce kuma a wani kurum wani a ba ta hannun suna ne da kai da mata kuka ka ta kawo zauro ne ba wani a kai Allah ke da kai ne a taƙaice bayan wannan ya ce hatta bayan an ƙare wannan kaf gaba ɗaya gidan aljanna an ƙare hisabin shi bai mai shiga حديث كتب في سلسله البخاري يجي فاتي باب الجنه فاستفتي فيقال من انت محمد زيتي بك امرت الله قبل يجي زيتي ني محمد زيتي اي دا باين يجي زني ما ابو ne dan kuma sake na sai a ce shi mutanen gidan aljanna sai ce wane ne sai ce muhammad sai ce dama kai aka mu umarni kan bude mu kowa kayan kai kayanan ma shi zai fara shiga da kuma biyo baya wani hata an samnata wannan an shirgo ya ce hatta kuma a gidan aljanna ya ce daraja ta ƙololuwar katagori daraja ta ƙarshe wasila ke na kowace ce ni nake da wani matsayin sha labar da wani wace wani ce mutum ne kamar mu kai ma ka san mai wani ƙarya ce wannan ƙarya ce kama kuma Allah zai hisabi zai sakamakon wannan domin ƙarya tana kawai don a ɓata ahalin sunna suke wannan ƙarya to Allah zai sakamako tabbas kuma duk mai hankali ya san dai ƙarya ce annabi ba kamar kowa bane wajen daraja amma wannan wajen mutuntaka ce kenan dan adam kuma a takaice dan adam Allah karrama cewa nan mutum ne daraja ce kima ce ba kaskanci bane ba yace yace kenan wala qad karramna bani adam mun karrama min girma iyan adam wa hamalnahum fil bar wal bahr cikin ni'ima da Allah ya musu iyan adam ya karrama su in wa ta bangaren halittu bangaren ni'ima da yadda ma kashe yi su za ka yan wadatar tsara da haka mutum zai shi da kudin shi ya so ya so da wuce da birki shi jika nawa ɗari ko da hamsin ko kaza ya ɗauri su ya birki shi da shi da kudin shi kaya wa ya kallo za ka ce wani da Allah a maka bakin da wuce ya da ko a makan da wuce daga yace ah ka da ba ka abu ya mu ne an ce ka abu ga ma mu muku abu gurin amma kan kibri ga abu mai kewa ne amma kan ka da amma ka bagi tabi su amma kan tabi su amma kan kibri ga ko kaga da matsayin adam babu halitta mai kyau kamar shi Wani kasi wani tsuntsu mai ado wani daba mai ado ya wata barewa mai zane ya biya da kuɗi kai kalan ko kan doji ko balle ka san mutum ya ce ku shi wuce abinci ka sha ba ka ko masu masu wuce abinci su wuce tuwo su wuce tuwo dawisu barewa wata da musa kalla ji daɗin tura shi ya wuce ya wuce tu to a ce a baka kan kan barewa ko jikin wata barewa sai ka amma ga amma baka ce ya ga nasa ya gane kai dan adam daban yake eh ba gamin ka da wani abu odar wata daraja yace wa hamannahum fil bar wal bahr kuma mun dokar da su Allah ya halittu wanda dan adam shi zai haura kumi ya hau doki ya hau jaki ya hau dukkanan shi zai hau ya kai shi inda ke so alaƙar su ma halittu ne kamar da aka halice ka amma girma da Allah maka ya baka hankali baka daraja kai za ka hau su biya maka bukata su maka noma su maka wahala kuma ka yanka ka cin kaso duk wannan zai wata nema ta Allah ta'ala ana magana can dabbo masare kuma hikimar zamu ma da yazo alama dan adam ababan hawa ga tun daga bero har zuwa jirgi ka hau ka biya bukata ka ba za a ce ga wannan mota ce ko bero ne na na zaki ko kakanan ko da kumi ga ban hawan shi eh a ce wannan su sun cika ba manya ne raƙuma ko giwaye sun yi kai sun gina wata mota ta hawa kai aka ban dama kun ka Allah karama baka dama wannan abu ka hau tun wancan abin ka ga wanzu ma raƙon bai gudu raƙon bai gudu zai ga mota ya tsada ka ga an hikima kudin sai an hikima Allah kai yau inda a ce yadda muka yawa a wannan wurin a ce da shinkafa mu za ka a raƙumi ka sai na ka sha ba a raƙumi na kuma da ba su ka amma ya ga kim Allah ta nan zira kuma an cika ba raƙumi an cika ba kai lada ta dauko ka raƙumi 200 200 ya ta dauko ka raƙumi 200 ta daya kuma zai zo a wata guda ta zo a kwana daya balle na zamani duk da san Allah ya kare shi ko gaba shi kwana kuma duk ababan hankalce da yau ne shekara ɗari ɗari biyu ba aka tsaya a wata shago aka yi zamana wani taro yanzu a yi nan da shekara kaza Nijar da muna miliyon shekara muna dubu ɗari biyar yanzu lokacin aka yi miliyon ishirin a Nijar to ga zaƙuma raƙuma ɗari biyu ne ko dubu ne ya za a ci abinci a san mutuwa zai wanda ka ayu haka za ci amma Allah ya shirya zamanin iya zawa kuma zai kama kayan zamanin daidai da kuma za ku samu rayuwar wannan hanya Allah taimake mu ya ce dai kenan wa hamalnahu fil bar wal bahr mun dauki dan adam abun hawa a cikin saman kasa haka a cikin teku abun hawa iri iri yadda yake a saman kasa abun hawa iri iri a tekun ma abun batokin hawa hawa ne iri iri ne da mai gudu gudu don daukar kaya da daukar mutane ga sun da iri iri duk wannan ni'imar Allah ce ka yace wa razaqana min tayyibat ko muka hal muka alsata ɗan adam ababen marmari iri iri daban-daban kayan marmari duka ta zane ma wani ma haka ba wani ma ba ba kayan daɗi iri iri kun ba wanda a ce wata dabba ko ta halitta ce na ta ne ne dai ka bata da abin mali ko mangoro ko guza ko lemu ko bana ko ne na adam ke gyarawa ya ci ina zama ya bada bushi kai dai dan kai akai jama'a ka da kayan daɗi to faddalnahum ala kathirin mimman khalaq mimman khalaqan tabdila kuma ka hiyi ta ɗiyan adam akan da yawa daga cikin bayinmu kuma ta bambanci da yawa kanu bambanci Allah ya ta maka tsara halittu ke wannan abin ma Allah godiya ne ba ma Allah butulci ba Allah kana sai kama Allah godiya me gode babban godiya da Allah ka ba abin da yake so Allah ta mutum ci gaba يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
sai kuma kuma na yanzu Allah subhanahu wata'ala na ba mu labarin kaman ga kiyama ta tashi inda kuma za a yi kira zuwa ga hisabi na sakamakon irin rayuwa da aka yi a nan duniya ita yau ma nadu kullu unasin bi imami ranar da za mu kirawo kowace jama'a nan bi imami malamai magabata na tafsiri suna tabanin me ake imami shi ana ni annabinsu ana ni littafinsu wannan yawan matsaloli ne kowanne ka ɗauka ba